ونستهديه الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هادف فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da sha takwas da wata na rajab haka ne sha takwas ko sha bakwai sha bakwai a wani lissahi sha bakwai a wani lissahi kuma sha takwas da watan rajab hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da tara da watan ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin muna adda'u waddawa da suka bi sani aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na 41 41 a wanda masallaci mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun more a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger a satin da ya gabata mun karanta hadisi na hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da yake bayanin cewa akwai wasu ababe guda biyar yana roƙon musu Allah kada Allah ya sa su riske su haka ne kun kai ƙarshen hadisin sai muka kwana a nan ba mu ƙarasa wa fil musnad ba haka zamu tashi wa fil musnad was sunani ya tabbata a musnad Imam Ahmad da kuma As-Sunan idan ka ce As-Sunan anan wasu da cikin masu suka ce As-Sunan anan ana nihin littafin da al-Imam At-Tirmidhi ya rubuta min hadisi Amr bin Murrah an Salim ana bi ana bi ana bil Ja'd عن أبي أبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال دقى حديث عمر بن مرة بن سالم دقى سالم بن أبي جعد دقى أبي أبيدة بن عبد الله بن مسعود دقى ما هي فينسى عبد الله كننكو قال يكتوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا al'ummar da suka gabace ku ya kasance a cikin al'ummar da suka gabace ku idan mai aiki ya aikata wani aiki na kuskure na laifi wanda yake sabo ne na Allah subhanahu wataala ja'ahu nahi wanda yake mai gargadi wanda yake hani akan abin da yake kurakurai sai ya zo masa ta'ziran yana mai tinzira sa yana mai karfafa sa akan abin da yake na sabo mun bayyana wanda ya kamata ya hana yin sabon to idan mutun ya sabo ya zo da wani abu na na mumuna ya aikata abin da yake alkaba'ir ko kuma as-sagha'ir min adh-dhunubi sai wannan nahin ya zo masa yana yana karsashin sa yana karfafa sa a cikin abin da yake yi na na laifin fa idza kana min al-ghadi idan aka washi idan washi gari tazo kuma idan aka wayi gari jalasahu sai ya zama to shi ma abokin firarsa misali mutun ne yana zina ko yayi zina to wanda ya kamata yayi masa wa'azi sai ya zama to kuma yana dan karfafa sa yana rufa rufa akan abun baya baya masa togiya akan abun da yake baya nuna kuskuren abun balma sai da cewa ai abun ko kai Allah ghafurur rahim ne yana da kuskure ma da ake wa ake ma irin wasu malaman gwamnati suke ma gwamnati ta'aziran kenan idan kuma washi gari tazo a aka wayi gari jalasa sai da munto shine aboki firarsa sai ya dinga zamna wata da shi yazo wajen sa ya zauna ma ana fira wa wa akalahu har ma ya ci abinci tare da shi da munto shine abinci abokin shan shayin sa abokin cin aso tsirai aso kilishi aso dankali da doya duka wannan dai wanda yake sabo ne kuma ya san wutunan mai sabo ne wa sharabo kuma zai dinga sha abun sha da shi ta annahu lam yarahu ala ala khati'atin bil amsi kamar dai ka ce bai gaje yayi kuskure ba yayi laifi kamar dai mutun ne nagartacce ba kuskure bane ya aikata falamma ra Allahu azza wa jalla zalika lokacin da Allah ya Allah ya ga haka cewa ba sa wajunan su nasiha ba sa hani akan mummunan aiki ba sa umarni ai ba sa hani akan mummunan aiki ba sa umarni da kikkiawa sai Allah subhanahu wataala daraba bi qulubi bi qulubi ba'dihim ala ba'd sai Allah ya buga zuciyar sashe akan sashe sai zamanto sun waye gari makiyan juna ba sa ga maciji ba sa fahimtar juna kana jiran mutun ya magana kamera masa kai masa raddi duka wannan ai abin da ke kawo wannan na idan mutu dalibai ba hakuri a tsakaninsu ba a kokarin fahimtar juna ta hanyar lalama kowa ya doki zafi to akwai cewa su daliban ilimin da malamai suna karfafa masu sabon Allah ne sai Allah ya dinga sanya daraba ba'dhum daraba bi qulubi bi qulubi ba'dihim ala ba'd sai Allah ya buga zuciyar sashi akan sashi sai zamanto duk abin da zake wani bai ganin bai ganin farinka ba yadda za a yi ku daidaita hasala ta yawaita keta da bakin ciki da ma kokarin ayi mutun sihiri da sanwa duka sai a tayi kaga daraba daraba bi qulubi ba'dihim ala ba'din kenan thumma la'anahum bayan Allah ya sanya kiyayya tsakanin su wajuna suna wajunan su hasada suna ketar junan su da makamancin wannan sai Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu ala lisani nabiyihim akan halshen annabinsu Dawud wa Isa ibn Maryam sai Allah ya tsine musu akan halshen annabin Allah annabi Dawud da ma annabin Allah annabi Isa dan da Maryam wannan ya tabbata a Qur'ani mai girma Allah ya faɗi wannan ko Allah Ali Imran ce ko Ali Imran ko nisa ko maida du'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud na'am maida du'ina alladhina kafaru ala du'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawuda وعيسى ابن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما فعلوا وبشي cewa lu'ina alladhina kafaru Allah ya tsine wa banu isra'il ai wasu kafirta daga cikin banu isra'il aka sa kafilin mabani liman lam yusamma fa'ilu wal fa'ilu huwa Allah subhanahu wa ta'ala ai la'ana Allah alladhina kafaru min bani isra'il Allah ya tsine ma wasu kafirta daga cikin banu Isra'il, ala lisani Dawud ta hanyar annabin su annabin Allah annabi Dawud, wa Isa ibn Maryam da kuma Isa ɗanna da Maryam, wa Isa ibn Maryam da Isa ɗanna da Maryam shi ma Allah ya ce ya gaya wa banu Isra'il Allah ya tsine musu ya nisantar da su daga rahamarsa, me dalili, kanu la ya hauna, zalika bi ma'asau wa kanu ya tadun, wannan dalilin sabu suka sace suna gatawa. suna sabo na Allah ba sa ba sa togiya akan yin sabon Allah subhanahu wataala wa kanu ya'tadun kuma suna ketare iyakar Allah subhanahu wataala ba sa tsayawa a inda ya kamata su tsaya a rayuwa kala ce kanu la yatanahuna an munkari sun kasance ba sa hani akan mummuna duk wani abu da yake abin kiyama a cikin al'umma su ba sa hani akan sa Allah ce kuma bal ma su wannan abin su ma suna aikatawa su ba su hana ba kuma suka zo suka suka yi musharaka da masu zama da yin wannan abun ba sa ganin kyamar su ai anan kusa ma mai akhdar yake ce muna yace baya wala yahillu suhbatu fasiqin ko bai halitta da musulmi mutum mai imani nagartacce yayi abota da fasiki balma ce wajibu hijranuhu ko ya wajibu ka kaurace mashi fasiki saboda wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ina fatar mu fahimta to Allah yake cewa tirda abun suka kasance suna aikatawa Allah yayi tirda abun suka zamanto suna aikatawa ba sa umarni da da aikin kwari kasha ya sai Allah ce mi wa bisa ma kanu yaf'alun Allah ce tirda abun suka zamanto suna suna aiwatarwa na sabo Allah ya kare mu wace zalika bima asau wannan dalilin abinda suka kasance suna aikatawa ne na sabo wa kanu ya'tadun kuma suna ƙetar iyakoki ba sa tsayawa inda ya kamata a inda ya kamata ce sun tsaya ba sa tsayawa inda ya kamata ce sun sun tsaya wallazi annabi ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar annabi muhammad take a hannunsa waye kenan Allah subhanahu wataala wannan rantsuwa ce manzon Allah yake yi dan ya ƙara tabbatar da abin da yake faɗa da kuma girman al'amarin saboda Allah da manzonsa ba sa rantsuwa akan abin da yake na wasa idan kaji Allah ya rantse da al'amarin ta bane mai girma idan kaji manzon Allah ya rantse da abu akan abu ta bane mai girma ina fatan mu fahimta Allah baya rantsuwa akan banza haka manzon Allah baya rantsuwa akan abin da yake wargi da wasa kuma zalika ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wannan daran annabi muhammad yake a hannunsa la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku dinga umarni da aikin kwarai duk wani abu nagartacce biyayya wa iwaye sada zumunta yawaita istighfari a taimakawa marayu ayi wace ce ayyukan alkhairi la ta'murunna bil ma'rufi ko ku dinga umarni da aikin kwarai wala tanhauna 'anil munkar kuma ku dinga hani akan mummuna sata caca zina shaye-shaye da sauransu duk abin da ake wanda ba kyau ba wala ta'khuduna ala yadi safihi sannan kuma kuma ko ku dinga kamo akan daga hannun wanda yake wawa ku dinga kwatowa daga hannun wanda yake wawa wanda yake zalunta kansa yake zalunci a dinga kamowa a dinga kamo hannunsa wala ta wala ta tirannahu alhaqi atra kuma ku tora shi ku natar da shi ku murzuka ku tusa sa akan gaskiya tusanyawa aula yadribanna Allah bi qulubi ba'dikum ala ba'din thumma yal'anukum kama la'anahum ko kuma Allah ya buga zuciyar sashe da sa akan sashe idan manto sashe na gaba da sashe sashe na hasa da sashe sashe suna wa sashe sihiri sashe suna kashe sashe da su ci dukiyar su ko Allah ya muku wannan a rayuwa ko ku dinga umarni da aikin kware ku dinga hani akan mumuna ko kuma Allah ya buga zuciyoyin junanku thumma yal'anukum sannan kuma Allah ya la'ance ku ya nisantar da ku daga rahamarsa kama la'anahum kama da shi Allah ya la'ance su ina fatar mun fahimta wannan hadisi ba shakka duk da wasu daga cikin malamai sun inganta sun da'afa hadisin kamar Nasiruddin Albani ya kawo hadisin a cikin silsilar hadisi da'ifa sai dai wasu daga cikin malamai kasancewar shi dan dan Abdullahi dan Mas'ud suka ce basu ji bai ji wani abu daga shi Abdullahi dan Mas'ud ba wasu malamai kuma hadisi ne wanda ba ba ba laifi a kansa maliki cewa zakara ibnu abid dunya ابن أبي الدنيا يا أنبتا يا هكيتا أن إبراهيم بن عمر الصنعاني daga Ibrahim dan Amr as-Sanani kala yake cewa wannan yana cikin Isra'ila yana cikin abun da ya gabata na qisasul qisasul salaf ko qisasul abin banu Isra'il abun da ya faru daga cikin Isra'iliyat na baya ta'awaha Allahu ila Yusha bin Nun Allah ya yayo wahayi zuwa ga zuwa ga Yusha dan Nun wanda kauli mafirin jayi ba agun wasu malamai ba annabi bane sai dai khalifa ne nawa na annabin Allah annabi Musa shi Yusha bin Nun shine wanda annabi Musa suka tafi da shi wajen karatu wajen wajen malamin sa da Allah ce wa idh qala Musa li fatahu to wannan fatahu kina Yusha dan Nun ne mun fahimta atina ghada'ana laqad laqina min safrina hadha nasaba wannan ne annabi zake cewa ya kawo musu abincin su na rana ina fatar mu fahimta eh shi kuma shine ba khalifa na na annabi Musa kuma shine wanda ya jagoranci banu Isra'il gun shiga Palestine eh Bait Maqdis saboda ka san lokacin da aka Allah ya ce su shiga kin shiga suke a farko suka ce izhab anta wa rabbika faqatila kaje kai da ubangiji ka ka kai yakin inna ha huna qa'idun sai Allah ya sanya musu inna ha muharramatun alaikum 40 sanatan yatihuna fil ard Allah ya haranta musu ita tsawon shekara 40 suna tambere suna garari gararan ba a cikin ƙasa ba za su iya shiga ba to bayan shekarun shi Yusha dan Nun shine wanda ya jagorance su shiga wannan garin na na na na na Palestine Allah ya dace da mu to Allah yayi mu annabi yayi mu Yusha wahayin cewa inni muhlikum min qaumika 40000 min khiyarihim Allah ya ce masa ni zan halakar da cikin mutanen ka suka ce annabi ne Allah ya ce zan halakar da mutum 40000 mutum 40000 daga cikin mutanen ka wasu kuma min khiyarihim mutanen kirki zawabi nagartattun mutane ba mutanen banza ba mutane na kirki rabbaniyun bayin Allah na kirki mutum 40 wa 60000 min shararihim kuma zan halakar da mutum 60 daga cikin asharu mutanen banza wahayi Allah ya wa yu yusha dan nun sai yake cewa qala ya rabbi ya ubangiji haula il ashrar Allah naji mutum 60 mutanen banza ne fama bal fama bal fama balul akhyar ya Allah to su mutanen kirkin mi da rana ta shahe su mi ya laihin su ya Allah da za a halakar da su har mutum dai dai mutum 40 qala sai Allah yace innahum lam yaghdibu li ghadbi bastabu shi ba dan dan hushina ba taba taka alhurmata ba a tsakulo da su ba tare duk abin da yake hushina ne basu taba yin hushi da hushina ba wa kanu yu'akilunahum wa yasharibunahum sun kasance suna cin abinci suna shan abun sha tare da masu sabona kun baita ana saba ma Allah a gaban su amma ba sa bata rai ba sa nuna hushi ba sa nuna damuwa ba sa nuna shiga wani yanayi su yanke alaka da duk mai saban Allah sai ma ya ko zama abokanan su ne suna cin abinci da su a sha abun sha da su kasa akwai su daga cikin ustazai shi bai ƴan mata amma yana abu kare masu ƴan mata sai a zo picnic wasu su tare ƴan mata su shigo shi ya zo ya zauna wai kuma ya ce wai Qur'ani zai karanta wannan minafici kake wallahi ba abin da zaka karanta eh kawai kai musu gargadi eh ai ba dole ba sai ka je ba wa dole bane ba dole bane Allah ya dace da mu ina ba ta mu fahimta akwai wannan shi ustazu ne bai soyayya amma kuma zai zai ga maka irin zaka ciyo kan yariya Ogun baita, Allah ya samu wanye lafiya, Allah ya dace da mu. To Allah yake cewa ba su taɓa hushi da hushi na ba, balma masu yin sabon suna cin abinci da su kuma suna shan abin sha tare da su. Wa zakara Abu Abu Abu Umar bin Abdul Bar an wa zakara Abu Umar bin Abdul Bar ana bi Hazzani a wata wasu nuska za ga an sa ana bi imran kuskure ne ana bi hazzan yake daga baban hazzan kala yace ba'atha Allah wanda mana cikin cikin isra'iliyat wanda akwai na doka akwai na nayarwa yake cewa ba'atha Allah malakaini malakaini ila qaryatin Allah ya aiko mala'ika guda biyu zuwa ga wata alƙarya wani gari an dammiraha biman fiha Allah ya ce ku darkake wannan garin da wanda ke cikin ta la hawla wala quwwata illa billah shine can lisra'i Allah ya kana wannan ko yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawl fadammarnaha tadmira Allah ya aika wani gari daga cikin mutanen banu Isra'il mala'ika guda biyu sai Allah ce an dammiraha wa man fiha ku dirkake ku halakar da al'umman da ke ciki da kuma garin baki daya sai malaiku suka zo garin za su halakar da shi suna zuwa fa wajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin suka tar da wani mutum yana tsaye a masallaci yana sallah wani mutum yana masallaci yana yana sallah fa qala sai suka ce ya rab ya ubangiji inna fiha abduka fulanan yusalli ya Allah akwai bawanka wani yana sallah akwai bawanka ya wani yana sallah kuma kai Allah ba ka ba mu umarni Allah ka ba mu umarnin cewa mu halakar da garin waman fiha da duk wanda ke cikin ta ta shafi kowane wato mun baita fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah yace dammiraha wa dammirahu ma'ahum ku darkake garin ko ku darkake su ku darkake shi tare da su a halakar da garin a halakar da garin da shi baki daya garin a halakar da shi shi ma kad a tsamatar da shi a sa da shi cikin azaba sallace fa innahu mata ma'ara wajhahu fi yaqattun tunda yake ana sabo na ana saba min a gari huska sa ba taba baci ba bai taba bata huska ba yaji ba dadi a ransa ransa ya shiga damuwa dan an ci al an taba an kece alfurmata tunda yake mata ma'ara wajhahu fi yaqattun zuciyarsa ba taba da shiga cikin dana sani da damuwa da alhini cewa an keta alhurmar Allah an sa'a ma Allah subhanahu wataala kawai ya share gehe yana ta ibadarsa bai damu da masu sabon Allah ba sai Allah ce shi ma da shi a gama a halake a halakar da shi Allah ya kare mafhum wa zakara al-humaydi an sufyan bin unayna bin bin unayya unayna qala حدثني سفيان بن سعيد عن مصعب أن ملكا أن ملكا أمر أن يخسف بقرية حميني يا أنبتا daga Sufyan dan Uyayna yake cewa Sufyan dan Sa'ad an Mus'ar ya ba salaba shi ina da cikin malaman Banu Isra'il wanda ya musulunta yace wani wata rana Allah ya aiko wani mala'ika an yakhsifa biqaryatin ya shafe wani gari kusa shafewa ya ga ce al-khasfu a shahi garin yadda ka san kamar misali idan yara suka yi wasa irin in aka yi ruwan Allah ko ruwan sama suka sauka zaka yara su zo suna suna gidajen laka ayi a gidajen ƙasa ko ayi ayi bukka ayi daki ayi masallaci ayi garge duk ana yi ko to idan mama ta tashi shara take yi sai ta sa din da gaba ɗaya ta rushe gidan ko to shine al-khasfu Allah ce a shahi garin gaba ɗaya faƙala sai wannan malaka ce ya rab ya ubangiji inna fiha fulanan al'abid fulanan al'abid ya Allah akwai wani mutum ne mai bauta akwai wani wani mutum ne mai bauta maka fa auha Allah sai Allah yayi wahayi zuwa ga wannan mala'ikan ilaihi gare sa an bihi fabda Allah ce in ka fara azaba ma ka fara da shi an bihi fabda da shi zaka so mu azabar mutun ne al'abid kuma ala ilmin fa yana bautar Allah akan ilimi kuma da ikhlas da yaqin yake yi amma sai Allah ce bihi fabda in zaka so ma ka so ma da shi me dalili fa innahu lan yatama'ara wajhahu fi fi sa'atan qat tinda yake a rayuwa zuciyarsa ba taba shiga kunci da damuwa dan an keta alfurmata ba dan an saba min bai taba jin wani abu a rayuwa shi ma a hada da shi kaga wannan ne yake cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hanya da su tare wasu ga fahimci wasu fahimci wannan ba to mu rike wannan hadisin sai mu sai mu tsaya akan sa wa zakara bin abi dunya an wahab bin bin munbah munabbah qala lamma asaba daud al-khati'ah lokacin da annabin Allah annabi daud yayi kuskure yayi laifi qala yace ya rabbi ya ubangiji ighfirli Allah ka gafarta min qala sai Allah ce qad ghafartu hadaka Allah yace tinini Allah na gafarta maka Allahu akbar wa alzamtu araha bani isra'ila sai Allah yace laifin na dora na tattara wa na azawa bani isra'il zunubin da kai yalahin da kai na yahi maka amma kuma laifin gaba ɗaya Allah ya ce na ɗora wa banu Isra'il. qala yace ya rabbi ya ubangiji kaifa wa anta al-hakim al-adl la tazlimu ahada ya Allah ya kake ya abun ya faru haka alhali kai ne mai hukunci wanda yake mai na adalci kuma Allah ba Allah baka zaluntar kowa ana a'malu al-khati'a wa talzimu 'araha ghairi Allah ni in yi laihin kuma ya shafi wani na aqubar ta hau akan wani na tare da wani karin malama shi ke yi ba ku jin hausa da kyau ko? a ku je ku koyi hausa Allah ni ne laihin ni ne na laifin kuma a zo a yi masu azaba sai ke cewa sai Allah ya ce da shi fa'auha Allahu ilaihi Allah ya masu wahayi innaka lima amilta al-khati'a lamma amilta al-khati'a ka sani lokacin da kai kuskuren kai laihin lam yu'ajjilu alayka bil inkari basu yi gaugawai maka inkari ba sun san laifi ne sun san ba kyau suna gani ka aikata ba su ce maka kai ba laifin su kawai sai Allah ya dora musu wannan azaba to Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri abinda mun ka faɗa da mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ba yi mutalatin ba? sauran minti nawa? minti biyar? ba sha Allah to mu ida wannan kenan ko? wa zakara ibn abid duniya an anas bin malikin ibn abid duniya ya ambata daga anas dan malik kusa ibn abid duniya da littafi guda biyu da ake cewa al-uqubat akwai littafi sa al-uqubat wanda anan ne ibn al-qayyim yake dauko yake dauko wannan maganganun kuma yana da wani littafi al-amr bil ma'ruf na ibn abi dunya yace Anas dan Malik annahu dakhala ala Aisha wataran ya shiga gun Aisha Allah ya kara mata yarda huwa wa rajulun akhar shi da wani mutum wanda bai abaci sunansa ba bukatar ka san kowa yi fa qala laha ar-rajulu sai wannan mutumin yace da ita Aishar ya ummul mu'minin ya ke uwar masu imani haddithina aniz zalzala ki ba mu labari game da abin da ke sa girgizar ƙasa game da sha'anin girgizar ƙasa ni ke kawo ta faqalat sai aisha tace idastahabu zina idan mutane suka halitta zina ta zamanto abun ado abun kwambo abun fada irin yadda muke a wannan zamanin ko wa sharibul khamra sannan kuma suka konkwadi giya ya zamanto ɗan kwaya sun yawa a cikin su wa darabu bil ma'azib kuma suka buga gangun ma aka tashewa ana sabin marsokin ne ana rera waƙoƙi ana buga kirji ana tima ana kirkewa ghara Allahu fi sama'i a saman bakwai sai Allah ya kishi ta an keta alfurmarsa fa qala lil ardi sai Allah ya ce wa ƙasa a lokacin da Allah ya yi kishin ya ce tazalzili bihim ki girgiza da su ki girgiza da su ki buga su fa in tabu wa naza'u idan suka tuba suka cire suka janye daga laifin da suke aikatawa idan suka tuba suka bar abin da suke yi wa illa hadamaha alaihi in kuma ba haka ba sai Allah ya rushe garin akan su sai gidajen su tsage su rushe mutane a tattaushe a halaka mun fahimta qala sai yace ya ummul mu'minin yake ummul mu'minin a azaban lahum shin azaba ce Allah yake musu kafin aje kiyama قال تتي بل موعظه اه واذيني الله yake ma wasu su da su azu kun bayyana daga duk inda kaga ana girgizar kasa to wa'azi ne mu Allah yake mu dan mu gyara kawai eh mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa'azi ne wa masu imani kuma rahama ce wa masu imani wa nakalan wa azaban wa sukhtan alil kafirin kuma azaba ce da wulakanci ne da kuma waton hushi ne akan kafirai faqala anas sai anas yace a lokacin da ji wannan hadisin ma samitu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ana ashaddu farhan bihi minni bi hadha alhadis ban taba jin wani hadisi ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da naji wanda ashaddu farhan ina matsanancin jin farin cikin jin wannan hadisi da karuwa da shi da wannan hadisi cewa ashe ga dalilin da ke sanya Allah ya mutane azaba shine idan suka zamanto suna zina aka halitta zina yanzu kaga zina ai ta zamanto baka gane ana zina kasar ka ko alan jabir sai in an ce maka 11 dare ka tayi irin bakin wajejen sabu zaka saban gari ka ga zaka ga ikon Allah wallahi kana ganin wata kai ko ba ce maka yar wuta bace kai wannan wallahi azim akwai musiba fa wallahi zaka wasu yaran kasamai wata fa yayin da duka batoce shekara 15 ba wallahi kirjinta ma bai kisa bai ma kai cika ba amma la ganta ta fito wai ita ma karo wai ka san zo an bar ta karo ce ko mallan jami'a kamar a dokar kasar nan fa in ka ce wa mutum karo wato tana da damar ta kai kare ka kotu me zaman kanta Allah wadaran naka ya lalace wai me zaman kanta ce eh kuma za a kama su kai ana kama ki za a tambaye ki takarda dan likita in babu kuma za a miki tara ki je ki za a sake dole ki je ki visit kaga ana karfafa su ne akan abin da suke yi na karuwanci Allah ya rufa mana asiri to zire yanzu sai dai kawai Allah ya mutarukon Allah ya tsare yanzu dai ta kai ta kawo har cikin lakwalkin ne yi akai um malam zai tunda akai a masallaci ko ina ma sai an yi um nan gari har cikin masallaci ta bazina wallahi nan garin masallaci kai ka san duk duniya ba inda Allah yake kauna kamar masallaci ko ba can ma an yi saboda tana ita da kwaki da ba an an hada maza da mata ana tahiya mata kirjin su tsirara a tattarin ne a dahili kana ganin su kaga ɗan wuta Allah ya sauke asa akwai mutane da kana ganin su kaga ga siffar ɗan wuta ta gare su sai kawai mutar roƙon Allah ya shiryar da mu da su baki daya kuma Allah ya kare mu abu na biyu suka sha giya yanzu shaye shafe ya zama to wata musiba a cikin ƙasar nan fa kuma wani abu malamai ba su kawo aziye ba akai Allah zai baka gane yara na shan giya sai in mutun ya lika ladin din me tahiya ladin ya sani kwanan baya ba kai wata nawa ba aka wasu yara aka kama sun yi wata sata akwai misali ake tambayar su ina kudin duka cikin su ba wanda ya shekara 14 duka yaran maza ne ba wanda ya kai shekara 14 a cikin su ɗan 12 13 haka aka tambaye su ina kudin suka ce sun kashe aka ce miluka malan shabi miluka aka ce to ina kuka sa kudin mi kuka saye suka ce kawai suna ba ƴan mata suna shan giya ina kuke shan giya suka ce aladin yanzu shaye shaye ya shi ta ga zaga yara yaran ta yana suke kawai daga yaro idan shi su yi da sai ka ce salansa ce aka abin nan wallahi wannan kawai ya dar miki yanzu wani wakake shi shiga adaidaita sai yayi kwayate wallahi billahi wani doro wakake shi shiga sai yayi kwayate wani dan wala bani labarin wani wani doro wanda da yake yake wata haraka da bata da kyawu ya to kawai sai sai jandarma ya tare sa to suna dan ba jandarma wani abu wajen lalabo jikabe sai ya lalabo kullun bakar taba ina ji yace ba wannan safarar safarar mai yake ba wannan doko Colombia yake yi sai doko dukulan ta bai mika mai ta wiwi sai ya akara cewa aje ga abin da ya basa sai ce mi ko nan ga kudin ka kai mutum ne hankali shi da wanga aiki Allah ya ruwa mana asiri shi dai kida dai yanzu ba ba ɗan duniya ba hatta hatta wasu daga cikin malamai sun halitta shi fitila da waka wasu daga cikin malamai ma sun halitta shi haka ne wasu malamai sun halitta haramun ne amma sun halitta suka sai kawai mutum yana ta kunga wai yabon annabi ne ake kuma kawai abin yana ratsa sai kaga ba bambanci da wakar Ibn Inuwa ta soyayya wallahi ba ta da bambanci da wakar wakar M Sharif ba wani bambanci da wakar da da wani zai cikin mawakan abin nan wai wai da sunan wai da sunan begen annabi ne yayi da ta ci ado ta ci kwalliya rubuto tana rangada wai tana taiwa manzon Allah ku mutanen manzon kasar nan Allah shi yake muna Allah ya samu wanye lafiya abinda muka faɗa da mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika insha Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh